أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكت الباقي على زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابين وتابين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قرب الأقراب فريد داري على الإدلاكي هاتم الهاتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله التسديد بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المهدر والفائد في بنظرة ساجدنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطفا فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه يومنا زما ندري دا ترى كو muna zama na ɗari da tara a cikin rimahu mun fita fasali na ashirin da uku fasali na ashirin da uku ya faɗi bin maratibin da yake son yi magana a kai yadda tafaduli suka shigo ciki bambancin uba fadi'i ko wance uba hisi da uba ma'anawi ya warware mana kowa da haƙƙinsa ya faɗa mana irin aikin uba yadda shi yadda ka fito daga rabul izzati ana son a tsarkake ka ka koma wajen rabul izzati shine uba ma'anawi shi kuma uba hisi ya ɗauko ka daga aljanna ya kawo ka duniya aikinsa kenan to abin da zai nuna maka abin shafon abin da ya shafi duniya zai nuna maka to amma wancan shi kuma uba ma'anawi shi kuma zai mai da kai gurin da ka fito ne shi ne raddul insan ila waɗanihi al'asli kamar da mutum gurin da garinsa wurin da ya fito na asali shine annabi isa alayhi salatu wassalam yake fada mallami wulad marratayn duk wanda ba a haife shi sau biyu ba lan yalij malakutu as-samawati ba zai iya komawa wancan saman ba shine nan ne dalilin fadin ubangiji walazina amanu اتبعهم زوريت بإيمان ألحقنا به وما ألتناه من عمله من شيء to wannan shine dalilin sufaye suke cewa abinda Allah yake magana uba na ruhi ne shine in ka zo duniya to dole ka sami shehin da zai ka zuwa jan Allah in baka samu shehin da zai ka wajen Allah ba to shedan shi ne zai tsaya maka eh to shine dole uba na farko yana buƙatar uba na biyu uban farko wanda ya samar da kai a ɗabi'a uba na biyu wanda ya same ka a ma'anawi saboda haka to mallam yulad marrate ne haihuwar so biyu ɗin kenan da ake nufi alhamdulillah yanzu mun tattare mun ajiye wannan sai ya zamo a taskirata li'ulul albab abinda mutum omen sha falimin omen sha faliya kafur amma riga an gama kuma duk komi yana da bakin ɗinsa na nassin ƙurani da komi muna fasali na hudu bayan ishirin shi ne fadol zikiri mutlakan zikiri kawai mutlakan mutlakin zikiri wa fawa'idihi da fa'idodinsa wal hassi alaihi da kwaɗayantarwa wa targibi da da kwaɗayi fihi cikin sannin gaira ta'arudin ba tare da ta'arudi na ijma'i ba wal jahru bihi da bayyana zikiri a kansa za mu yi magana me ya zikiri ya abin yake za a kwaɗaitar da mutane a yawaita ambatan Allah faƙulu mai littafi yana cewa wa billahi ta'ala tawfiq ga mudakatar ya tabbata ga Allah wal hadi ubangiji shine mai shirarwa bi mannihi da kyautarsa ila sawai dariki hanya da ta dace Allah ka sanya mu ilam ka sani anna zikira shi zikirin Allah a sharful ibadati yana daga cikin mafi ɗaukakan ibadu zikirin Allah kaga wa zakirin Allah kasiran wa zakirati ai me Allah ce addallahu lahum maghfiratan addallahu a'adda kagan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ka gani zakirun Allah kasiran wa zakirati a'addallahu lahum maghfiratan Allah ya musu tattali tattali tattali gashi kuma shine daraja na ƙarshen ƙoƙoli domin da shine komi ake riska to wannan abin da ake nufi kaga ma'ana لأن سائر العبادات sauran ibadu tan ƙabibin ƙaba'id duniya kowace irin ibada in ba zikiri ba tana ƙarewa idan duniya ta ƙare dukkan ibada yana ƙarewa idan duniya ta ƙare illa zikir Allah ta'ala sai da ambatan Allah shine bayan yankewa komi in aka mutu an gama amma zikirin Allah shi sarmadi ne sarmadi ne yana nan saboda ko a lahira ana zikiri in kana neman a ɗauko maka kofin zikiri za ka ce subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi wannan ko ina shi sarmadi ne ba mun kaɗi ba ne amma zikiri in ba zikiri ba komi an daina sallah a duniya an daina azumi a duniya an daina duk yawancin abin an daina amma illa zikirun layi zikirin Allah shine mustamiri ila ila an yab ila ila ila al-akhir dahr in kana lahu akhira wa fil wa fil lawami wa fil lawami la anwari fi adayati wal azkar li shahabuddin ahmad ibn hajar al-asqalani radiyallahu ta'ala anhu annahum su yani ahlul jannati mutanen aljanna mudawamuna ala zikrin fiha suna dawama akan ambatan Allah ciki daiman suna cikin ambatan Allah ne lianna sa'ira lidadati domin sauran ibadu tan qabilin qiba'id duniya suna karewa ne da karuwan duniya karewan duniya illa zikrullahi ta'ala sai ambaton Allah fa innahu la yanqadi shi ambaton Allah baya karewa bal huwa mustamirun lil mu'minina fid dunya wal akhirati shi ya zartu ne wajen mu'minai duniya da lahira ana zikirin Allah jalana Allah min zakirin amin Allah ka sanya mu daga cikin zakirai alfa'izina alfarihina masu rabo kuma masu farin ciki makamainin masu natsuwa alladina la khawfun alaihim wa lahum yazanun wanda ba tsoro gare su kun ba bakin ciki Allah ka sanya mu daga cikin su wa qala ba'da kalamin kasir ya fada bayan magana mai yawa wa qarra anna ahal jannati mutanen aljanna yulihimuna alhamda ka gani yulihimuna alhamda wa tasbiha ana musu ilhami ne na alhamdulillah ga gani alhamdulillah subhanallahi walhamdulillah wannan subhanallahi walhamdulillah kama ya lahamuna nafsa kama yadda ake musu ilhami ya suke numfashi numfashin yan aljanna kenan subhanallahi walhamdulillah to kaga kwa ai zikiran mustamiri zikir mustamiri eh eh wa yaquluna subhanallahi walhamdulillah mutalazzizina shine jin dadin su la mutaaddidina ba suna yi dan ibada bane a aikin kenan ba aikin ibada ake a lahira ba mun qadiyun an yanki shi a duniya aka yanki amma numfashin da kake yi ai shine zaman ka lafiya shine jin dadin ka ko in numfashi ne sarkafe ma ka shiga tashin hankali to numfashin dan aljanna shine subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah shine kaga sara me mustamirra Allah ka taimake mu mu tara da yawa yawa kama la muta'abbidina kama talazzazu man bihi da'ul ubash kaman wanda yake jin dadi wanda yake da ciwon na ka yi atishawa sai ka ja ka ja tukuna sake ko to kaga wannan ai ba haka ba ai sarkafewa yake in ka zo za ka yi atishawa wani sai ya yi kwallon ma ko kafin ya zo to kaga in ya zo maka mutalazizan kana cikin jin daɗin su kawai ai kake kamar yadda normal rayuwa kamar yadda yake mutum wanda zai sha ruwa mai sanyi ka sha ruwa mai sanyi bayan ka sha wuya in ka sha ruwa mai sanyi sai ka ji duk jikinka ya mutu to haka haka wannan subhanallah ya alhamdulillah yake zuwa wajen mutum wa qala imam faruddin razi imam faruddin razi ya faɗa fi asrari tanzili cikin littafi a sararar tanziri ilam ka sani anna jami'a bati dukkan aikin ibada na tunzalu yawmul qiyamati ana sauka da shi ran tashin kiyama amma datu tahlili wa tahmidi hailala da da da hamdala fala tuzalu anil mu'minina ba za ku shiga mu'mini mu'mini yana ciki eh kaga duk wani aiki ana cirewa wajen muminai kowa da kowa za a saukar masa amma alhamdulahi da tasbihi ba za a cire wa muminai ba wa kaifa yankinu zawalihi ma anhu ta yaya za a gusar da wannan tasbihi da hailala da hamdala ga muminai wal qur'ani yadullu ala annahum wazabuna ala alhamdi bayan ga ƙurani ya nuna cewa a kan wanda za su koma ga Allah su tarar wal muwazaba ta alhamdi shi kuma muwazaba lizimta a kan godiya tujibul muwazaba ta alal zikiri a duk lokacin da kace alhamdu za ka ce lillahi eh to aka gode ma ko to gode ta waye ta Allah ce saboda haka zikiri ne wa tauhidi da kadaitan Allah waina ma kulna mun faɗi haka ne muwazabuna ala alal hamdi suna kan alhamdulillah da kauli ta'ala saboda ubangiji ne ya fara hikayatin annal mu'min fil jannati alhamdulillah alladhi azahaba annal hazan aya aljanna ne eh mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki ko a ina ke yi a aljanna yawa waƙalu suka ce alhamdulillahi lazi sadakna wa'adahu mun gode Allah da tafiyar ko ya tabbatar mana da alƙawarinsa kaga a zahaba na lahazana wa sadakallahu kuma ne alhamdulillahi lazi sadakna wa'adahu ana zikiri kenan aljanna waƙala ya ci gaba da ce da'awahum fiha abinda addu'o'insu a cikin gidan aljanna ma'ana zikirinsu subhanakallahumma wata hiyatun fiha salamun eh subhanakallahumma wata hiyatun fiha salam kaga subhanakallahumma ai zikiri ya cika yawa eh tayyatun fiha a ciki salam babu wani sauran ibada wanda yake in ba zikirin Allah ba shine mustabiri la yamli qiyamati la ilaha illa huwa lahul hamdu babu wani ubangiji la ilaha ba wani illa huwa sai shi Allah lahul hamdu godiya ta tabbata gare shi fil ula wal ukra ko fil ula wal akhirati da duniya da lahira fasabata sai tabbata annahum wazabuna alal hamdi wannan ya zamo kowa yana kan godiya kenan alhamdulillah alhamdulillah eh wal muwazabatu alal hamdi shi kuma tabbata akan godiya muwazabatu ala zikiri tabbata ne akan zikiri falaina yana kan min haza daga kan wannan anna jami'al ibadati duk wani ibada za'ilatun an ahal jannati an cire shi ba wata ibada da ake aljanna illa ba ta zikiri sai dai jin ambatan Allah wa qala ba'd al-mufassirin sauran masu tafsiri wasu sun ce da'awahum fiya abinda za ka faɗa cikin gidan aljanna subhanakallahumma in ka ce subhanakallahumma abinda yake faruwa innaha alamatun alama ce baina ahal jannati wa baina khuddamin fitani tsakanin aljanna ne da hadimai masu kawo abinci in ka ce subhanakallahumma fa iza radu da'ama idan kana son abinci sai ka ce subhanaka allahumma sai aka maka abinci eh duk abincin da kake bukata in ka ce subhanaka allahumma atake Allah zai saukar maka eh kalu sai suka ce subhanaka allahumma fa haduruna lahum fil waqti yanzu nan da abin da kake bukata za a maka ma ishtahuna alal mawai'in za a ka maka duk abin da kake bukata subhanakallahumma shine in kana son ka kira hadimin da za a yi maka hidima a aljanna kalmar da ka yi amfani da ita kenan to in ka faɗi haka subhanakallahumma kullu ma'idatin mil fil mil milamilayin cikin milamilai ala kullu ma'idatin a kowane wajen zama na abinci teburin abinci ma'idan kenan saboda alfa sahifa akwai nau'in abinci dubu saba'in fi kullu sahifa a kowace sahifa alwanun mina tsani nau'i nau'i ne na abinci lashbihu babu habaza ba wanda ya kama da wani faiza fara gomin ɗani idan an gama cin abincin hamidullah sai a ce alhamdulillah ka gani subhanakallahumma an kawo abinci ka gama cin abincin sai ka ce alhamdulillah kaga subhanakallahumma alhamdulillah kaga wannan istimrari ya tabbata zikirin Allah ne cin abincin aljanna zikirin Allah subhanakallahumma shine numfashin Fazalika ƙaulu ta'ala shi ne faɗin Allah, da'awahun fi hasu ba hana kallahunma, ai, kiran, kiran da za su yi na kawo abincin su ba hana kallahunma da aka ce, wata yi fiya salamun, ta yi gaisuwan cikin gaisuwan da za a yi aljanna, salamu alaikum, wa akira da'awahun ƙarshen maganan da za su yi an alhamdulillahi rabbil alamin an shiga an cika shikenan to zikirin Allah ne eh saboda ka mustamiri wai za ta qarrar haza idan ka san haka falam ka sani anna zikira shi zikirin Allah sababu sa'adati shi sababi ne na sa'ada duniyan ukura duniya da lahira wa madarat shaitan shi kuma zikirin Allah yana kore shaitan wa yardar rabbu zikirin Allah yana sa Allah ya yarda da mu wa jalibur rizqa zikirin Allah yana jawo arziki wa yassirahu zikirin Allah yana yassare arziki wahalan da zaka sha ba zaka sha ba wa yakasu zakira mahabatan zikirin Allah zakiru za ka same shi yana da riga na sutura ma'ana Allah yana kare shi mahabatan wajen kwarjini wa yurisu mahabbatan layi kuma zakiru yana Allah yana azabta shi da mahabbatan layi son Allah duk wanda ya wata son Allah da ka yana zikirin Allah wa muraqabatahu zikirin Allah yana sa mutum ya dinga muraƙaban Allah in yana zikirin mu dai muna gani e, kowa ba ma baya gani mu da muke yi muna gani don yanzu ka zo kana zikirin Allah in dai kana zikiri to za ka ji gabaki ɗaya hankalinka ba daidai yake da kowa ba farin ciki kaman kaman nishadi da jin daɗi alabe zikirin layi ta ɗamayin na alƙulubu sannan in mun yi na nishadi ne wanda ke kiransa nishadi sufaye za ka ga zikirin kowaye ake za ka ga yana rangadi yana yaminan washmalan yana jiya ko yaranmu ne in sa zikir za ka ga suna ƙoƙarin harrakawa me yasa bishiya in ba iska a tsaye cak amma idan zikiri ya zo masa ma'ana ni'ima ya zo masa zaka ga yamilu yaminan wa shimala bishiya ma kenan to idan an kowa bishiya ta ji daɗi saboda samuwar iska to mu kuma za mu ji daɗi saboda ambatan Allah shine dalilin rawan mu a zikiri shine dalilin rawan mu a zikiri eh ba yadda za a yayi zikiri duk gaban shehi in dai za a zo a yi zikiri insha Allah sai kaga ya in baka gan shi ya tamayalu ya tamajadu ba to za ka sami a cikin zuciyarsa komi abin da yake da shi zai cire bayar saboda zuciyar ta cika da farin ciki ala bi zikrar lahi ta dama yin alqulubu shi yasa nake cewa yan yi zala ba su more ba wallahi wallahi sam eh su shi yasa fushi musu yawa sun fi kowa yawan fushi wallahi saboda zikiri bai ratsa su ba bai ratsa su ba sai ka ga abin tausayi duk gunda za ka gan su a muzurai za ka ganin su ma'amalan gabaki daya yana da bushewa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ala bi zikirin Allah ta da mai na alƙulubu wa yurusul inabata shi kuma ambatan Allah zikirin Allah yana maida mutum lamarinsa zuwa ga Allah wal qurb yana maida mutum lamarinsa ya sami kusancin nan rabbi daga ubangiji waifta Allah yana waiftahu yana bude babal magfirati yana bude kofan tuba zikirin Allah eh wa yurisu al abda yana gadar da bawa zikirin Allah ijlalan lirabihi mutum ya dinga ganin girman ubangijinsa wa yurisu zikirin lahi yi zikirin Allah yana gadar da ambatan Allah lil abdi gabawa wa obihi ta hayal quluwa wa bihi da zikirin Allah ne ta hayal qulubu zuciya take rayuwa kama ya hayazzar bil matsari kamar yadda bishiya ruwa yake rayar da tsirrai wa hukutul arwahi shine abincin zuciya wajala'ul qalbi shine yayewan zuciya zikirin Allah minan sadai idan kamar mutum a ce me yake kama ƙarfi tsatsa kai ba rarraba masu nawa ne duk yaron da ya zo bara ka ba shi ishirin na'am ka gani me suna abun tsatsa shine sada duk wani mai zikirin Allah to ai yana karman kankara ne kaga manzo Allah yake cewa likulli saƙalatul ƙalbi zikirullah abin da yake kankare tsatsa ambatan Allah ne to kwanan sai zama tangara ai tsatsa ya fa kama ƙarfe ko yawa to to ƙarfe kamar zunubi ne rana ala qalbil insan zunubin da yake kama zuciyar mutum to ya za ka yi a cire shi a kankare shi ana kankaransa ne a wanke shi da zikirin Allah yawan zikirin Allah shine ke fitar alam zikirin Allah shine komai eh zikirin Allah shine komai shine asalin kullu shay'in na'am ah yace haka ne ko wa qutul arwahi wa jala'ul qalbi minas sadai wa yurisu nur shi kuma zikirin Allah yana gadar da haske filfikiri wajen yawan tunani ya zikirin Allah yana da gadar da haske filfikiri wajen yawan tunani wai haɗu zunub kuma yana kawar da zunubi wai zin wahashata yana kawar da ɗimuwa bainal abdi wa rab tsakanin za ka dinga gane Ubangiji ga tangaran, tangaran duk masu zikirin Allah in sun zo mutuwa za ka ga ba wani, ba wani firgita, eh ba tsoraci suke tafiya ba, a daidai suke tafiya, eh ba wanda baya wannan ya fi samun damuwa, eh wannan kuma muna gani sosai, sosai, sosai. Wama ya abdu da abin da bawa zai faɗa wa rabu da Ubangiji a tsakani, Uma yaskuru al'abdu abinda bawa zai ambata min nahi tasbihi na daga yin tasbihi, wata kabiri da kabbara, wata halili da la ilaha illallahu, wata hamidi da alhamdulillah yaskuru na bi sahibihin na haka Allah yake sawa a ambata haulal arshi da'ira a gefen al'arshin Ubangiji. wal ibadatu dukkan ibada kullaha tazulu anil abdi duk wata ibada ana kawar da ita gabarin bawa fil hashari a filin tashin kiyama wal jannati da aljanna illa zikrullahi ta'ala sai dai ambaton Allah wat tauhidi da fadan la ilaha illallah walhamdu da alhamdulillah wa zikru shi ambaton Allah tuqrabu ila Allah ta'ala shi ne yake kusantar da mutum zuwa ga Allah. Kaga waholar abdi sababu, wannan shi ne sababi na bawa tsakaninsa da Ubangiji linuzulin sakinati, saboda a saukar maka da natsuwa alaihi, wala hufuful mala'ikata bihi. a kewaye mala'iku da shi, wani zuliha kaga wannan zikirin wato abin da za a fahimta, abin da manzo Allah ya faɗa, mala'iku suna kewaye da al'arshin Ubangiji, tasbihi suke da tahlili ta da sauransu. To menene yaya bawa zai jawo wa'innan aikin mala'ikun su dawo? a dawo wajensa wato al'arshin ma'aikatan al'arshin su dawo wajen mutum shine manzala sallallahu alaihi sallama yake fada a riwayar ma'awiya yana ma ajala sukum me ya zaunar da ku sai suka manza sai ya ce jalasna naskurullaha wa nahmuduhu ala ma an'amana lil islam sai manzo Allah ya ce a Allahi ma ajalasukum illa zaka na hada ka da Allah kun zauna dan wannan ne da'ira ne sun yi da'ira ne suna zikiri eh manzo Allah ya fito ya sai musu haka sai ce a Allahi ma ajalasukum illa zaka saboda Allah ba abin da ya zauna da ku sai haka sai ka ce Allah Allah ma ajalasna illa zaka wallahi ba abin da ya zauna da mu sai haka sai ce ni la lan lan as'alukum tuhmatan lakum ba na tabe ku bane dan in tuhumce ku illa anni samitu inna allaha yabayidukum al malaikatu na faɗa muku ne saboda in tabbatar muku da cewa to mala'ikun saman al'arashi yana suke ta kuma sun kewaye ko suna suna muku zikirin. A wani ruwaya kuma shi yake fada manzala sallallahu Alaihi yake cewa idan masu zikirin Allah suka zo suna ambatan Allah mala'iku yaltami suna mahallar zikiri. mala'iku suna neman gurin da aka kewaye ana zikirin. Idan sun zo sun tsaya wajen da ake zikirin, sai su ce wa ‘yan'uwansu, halumma ila hajjatukum, ku zo ga mutanen anan, ga sunan, halumma ila hajjatukum, ku zo bukatanku ga shi nan, anan ake yi, fahidunahum sai su kewaye mutanen gurin. da ajiyar hatin da fuka-fukansu gabaki daya sai su kewaye sai mala'ikun sai su magana wa ubangiji ubangiji ce kaifa wajattumul ibadi ya ku samu bayina sai ce wajen na ya skuru naka wai hallilu naka wai ƙaddisu naka wai majidu naka sai ce mun same su ne suna zikirinka suna ma godiya suna tsarkake ka suna ɗaukaka ka sai sai Allah ya ce wa mala'ikun to akan me suke yi sai ce tsama aljanna ga suna kwaɗayin aljanna ka ne sai mala'ikun su faɗawa Allah haka sai ubangiji ya tambaye su halar auha sun ga aljanna tawa ne sun santa ne sai la wallahi ya rabi ma ra'uha wallahi ya ubangiji ba su gani ba sai ce to me suke tsoro sai ce na ruka ya rab wutanka ya ubangiji sai ce ra'uha sun taba ganin wutan nawa ne kalu sai mala'ikun su ce la wallahi ya rabi ma ra'uha ba su taba gani ba sai Allah ya ce ma mala'ikun to ku koma kafin su tashi a gurin ku ce na gafarta musu kuma na ba su aljanna sai ce wa fihim fulanun akwai wanda ya zo ja ali hajatihi shi ya zo ne don bukatarsa ba zakiran ba ne ba daga cikin zakiran ke ba sai Allah ya ce wahum qaumun la yashqa bihim jalisahu mutane ne wanda duk ya zauna da su ya ci arzikin saboda ka shi ma ya shiga aljanna an gafarta masa kaga wannan ashe minal asbab sababi ne ka huwa lil abi sababun lil zulin sakinati wa hufuful malaikati ko haka abin yake wa nuzuli haladaihi wa gishanu rahmati ka gani saukan mala'ikun a wajen zakiran kuma a lullube mu da rahama wahuwa insani shagilun anil gaibi wannan ai kaga duk lokacin da kake zikiri ina maganan yi da wani babu giba ina maganan ƙarya babu duk an kawar la ilaha illallah kake fada to kalman da kake ambatan Allah da shi din shine ke gusan maka da wannan wannan giba don wajen da za ka yi giba ka zagi wani ko ka yi ma wani kaza to shi aka kawar maka don bakinka ka ambaci Allah ne na kaga an yi maka replacement da abun da yake a hayaru hayaran min zalika Allah ka taimake mu na'am ko kullu batilin kai duk banna ma haka ne an kawar maka eh duk banna wa zakiru wa zikiru la yashfa la yashqa bihim jalisahu shi zakiru la yashqa bihi jalisahu duk wanda ya zauna da shi baya tabewa wa majlisahu mazauninsa la yakunu alaihi hasaratan kuma baya zama hasara ga mutum in ka zauna mai wajen mai zikiri yau mai kiyamata ran tashi kiyama wa zikiru ma albukai yin ambatan Allah tare da kuka sababin linaili zillil arshi zali ka gani yin ambatan Allah ka yi kuka kana ambatan Allah kana tuna Allah kana kuka ka san izala duk lokacin da aka ce ambatan Allah sai a ce tunawa ba ba ba sa wai kar su ce zikirin Allah dan kar mu yi daidai saboda tsabin gujewa abin in aka ce zikirin Allah sai su ce tuna Allah ba za su ce zikiran ba wai dan kar mu yi daidai kar a ce an bi hanyar dan kar a gane kai sun dade suna makirci Allah kiyaye. Gashi kuma duk abun alhairi yarju ilaina. Eh kowa sai ya gama gudunsa. Sai kuma ya ruku. Eh in wanda ya tafi ya tafi. Wanda ni dai na san wanda Allah suke nufi da izala. Zai wuya ba su bane. Eh in dai Allah suke nufi. In dai Allah suke nufi. Zai wuya ba su bane. amma in neman duniya ne wannan sai abin da hali sai abin da hali Allah ke Allah ke Allah ke yin kuka kaga safatun fi zillahi go yin kuka a wajen zakiru to Allah yana sa mutum ya samu zama a ƙarƙashin tuta ma zillul arshi yawmul qiyamati Allahumma ja'alna fiha wa man shagalahu zikrullahi ta'ala ala anil mas'alati duk wanda yana ambatan Allah yawan ambatan Allah har ya shagalantar da shi yana son ya roƙi Allah Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza sai ya mance zikirin Allah sai ya ja shi ya wuce lokacin da zai ce Allah ya mar kaza Allah ya mar kaza zikirin kawai ke Allah ya ce zan ba shi fiye da abin da wanda suka tsaya suka roƙe ni na musu abdul ma mimma yutsa ilina wa garasul jinan zikirin Allah shine dashe a aljanna wa sababul itqi zikirin Allah shine sababi na ‘yantawa mina nira ne ba sira ne ba, nira ne daga wuta. Wal'aman mina nishiyan, zikirin Allah yana amintar da mutum daga barin mantuwa. Waho nuru lil abdi, zikirin Allah haske ne gabawa fi duniyahu wa ƙabarhu a duniyansa da ƙabarinsa da tashinsa da wajen tashinsa da kuma tashin wulayarsa duk zikirin Allah ne kaman tsiro ne yake babbaka yake tashi to zikirin Allah shi kuma shi yake ta da wulaya wa yarqal abdu ila rasihin zikirin Allah shi yake hawhawar da bawa zuwa ga rusuhi fi qalbin cikin zuciya waizma wala zakiri kalabuhu yana haɗuwa kan mai ambaton Allah cikin zuciyarsa wai qarabu min qalbihi al-akhirati yana kusantarwa da da zuciyar mutum wai yafadu anahu duniya yana nisantar da mutum ga barin duniya wa yasta'iddu zikirin Allah yana tattali lima huwa atin da abin da zai zo shine ne Eh? to shikenan man mata kamar kiyamatu yawa duk wanda ya mutu ai kiyamarsa ta tashi Ya, an shi- an fita daga wannan an koma wancan kenan wa yasmirul ma'rifata zikirin Allah yana sa ‘ya'yan bishiyanka na sanin Allah su yawaita. Wattafiq yana sa gamdakatar wal himayata yana sa kiyayewa. Waya adila itikin riƙari, zikirin Allah yana baka ka yi la ilaha illallah, subhanallah ko alhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر لا لا يدرك بأيه نبدات بعد إذا دي cutar da kai ko Allah Allah ko la ilaha illallah ko subhanallahi walhamdulillah ko ko gashi nan dai yana daidai zai baka ka'in bayi adadi masu yawa fadanka daya wa dal itiqraqid wal jihadu zikirin Allah yana daidaita da ka tafi jihadi. Eh, wal qatl fi sabilillah zikirin Allah yana daidaita da an kashe ka cikin aikin Allah. Wal infaqil warqi wazabi zikirin Allah yana daidai da ka ba da zinari da zahabu saboda zatin Allah. Wa huwa ra'su shukri kai zikirin Allah fa shine asalin godiya. ويدخل الجنة ويدخل الجنة ذكر الله ينسى شقاء الجنة ويذهب من القلب القساوة yana kawar da bushewar zuciya zikirin Allah wa zikiru shi zikiri shafa'u lil qulubi waraka ne ga zukata wa huwa asal muwalatillahi shine asalin muwala na jibantar lamarin Allah walgafalatu shi kuma rafkanuwa asal ma'adati ka rafkana ba ka zikirin Allah to shi ne asalin ma'adati gaba da Allah da Allah ya kiyaye wahuwa shi ne rafa'un linniƙami ɗaukake bala'i wa jalibin linni'ami shi zikirin Allah yana ɗaukake bala'i yana kuma jawo ni'ima wa mujibul li salatin lahi ta'ala zikirin Allah yana sanya Allah ya soka wa mala'ikati da mala'iku gare ka wa majalisu zikiri kai wajen zaman zikirin Allah ko riyadul jannati dausayin aljanna ne idan ka zo ka ga mutane suna zikirin Allah in ka ce wallahi tallahi wannan suna cikin gidan aljanna gaskiya ne saboda mazala ce idza marattum bi riyadil jannati farta'u idan da ku shige dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiyo qalu ya rasulullah sai suka ce sahabbai suka tambaye manzo Allah wa ma riyadil janna ina ne dausayin aljanna yace khilau zikri gurin da kai da'ira nan zikri ka gani gaskiya izala ba su more ba gaskiya ba su more ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya dawo da hankalin matafiya wai bayin lahu mala'ikatu Wai bayan lau, Ubangiji yana alfahari. Ko? Wai bayan lau, Ubangiji yana alfahari da mala'iku bi zakiri na fi samai. Idan zakirai suna ambatan Allah, to Ubangiji yana ke cewa ya kaga bayina ga su sun haɗu danni ne ga su kaza kaza shine inna Allah yubahi bihim al malaikatu fi samai wa huwa yanubu an sa'ir al amali zikirin Allah yana ko yana komarwa yana mayar yana tsayawa a sauran wasu aiki wa yuqawil jawariha zikirin Allah yana karfafa aljawariha gabai wa yaftawul wa yaftawul magaluqul abawadi zikirin Allah yana toshe ƙofofi na shari, wawa min amnin, shi zikirin Allah amnu ne, wa najatun kuma tsira ne, wa saifun takobi ne, wawa sababin shi zikirin Allah sababi ne litasdiƙin rabu da abdi, Allah bawa ya gaskata Ubangiji, Ubangiji ya yarda da bawa. Wa zikiru shi zikiri saddun tsarewa ne bainal abdi wa bainan nari shi zikirin Allah yana tsare tsakanin wuta da bawa Allah yana hana mutum shiga wuta wa narun la taqal ajwau sa nabit nabitahu min al-fuduli wa narun wuta la tabqa al-ajwa wanda ba ta wanzuwa a sasani na min alfuduli wal haram wanda take magana banza da haram wa yuzbitul anwar ana kawar da wannan duk abubuwa na wutan haske ya shiga cikin cikin zuciyar mutum wal malaikatu malaiku yastaghfiruna lil abdi suna gafarta suna neman gafara wa bawa iza lazimahu idan aka lizinci istighfari wal baqa'u kuma aka wanzu wal jibalu tubahi bihi kai dutsuna ma suna farin ciki da masu zikirin Allah iza marra biha idan ka zo zaka wuce wajen mai in ka zo wuce dutse zaka ji dutse suna cewa hal marra bikal yawma azakiru eh marra bikal yawma azakiru wai mai zikirin Allah ya wuce ta wajenka eh dutse fa yana bishara da haka Allah Allah ya taimake mu ka tsaye da mu daga cikin zakirai ana alali wa tarafin nahari fi kulle tarukatina wasu kanatina Allah ka yi mana haka wawa shi matul mumini shi ne alaman mumini walahu lazzatan ajali duk lokacin da zikirin Allah yana sa mutum ransa zai fita yana jin daɗi lazzatul ajali min lazzatul matsawumati irin jin daɗin nan kana cin abinci wal masharubati da sha to haka nan mai zikirin Allah ina ka zo cire ransa yana jin daɗi kamar yadda haka yake wajen zikiri fuskan zikiri wa kalbi da zuciyarsa za yi kusa fi duniya nuran ana yi wa mai zikiri tufafi na haske wa nazaratun da haske wafil akhirati a lahira ya kuna wajawo fuskar ta kasance a shaddu bayaban ya fi komi haske min alkamari fiye da wata wa yarfau ila ala darajati ana ɗaukaka mai zikirin Allah yarfau ila ala darajati mafi ɗaukakan daraja wa zakiru shi mai zikiri yana samu haka hatta wa in mata har ma in ya mutu wa gafal mayitu mamata suka mance da aka mance da su wa in kana hayya ko yana raye wa yursul rai min al'adashi ana gadar masa mai zikirin Allah ana gadar masa da shan ruwa inda lamotu a wajen mutuwa wato ko da ransa zai fita to gashi ana jin kishirwa amma shi ba zai ji kishirwan ba duk Allah zai ɗauke masa kala ta'ala ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani ba ya ayyuhan nasu ba uskurullah ku ambaci Allah zikiran kasira ku ambaci Allah zikiri mai yawa eh ku ambaci Allah zikiri mai yawa kaga wannan abin da ake nufi kenan ya yi walazina amanu uskurun laha zikiran kasira to kaman an an tambaye me ake nufi da zikirin Allah mai yawa me ake nufi da zikirin Allah mai yawa ma'ana ka yi shi ko ta a abinda ake magana a nan shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba da amsa zikirin Allah ka dawwama a kansa ka dawwama akan zikirin Allah shine shine ma'ana safiya zaka yi yamma zaka yi dare zaka yi ka ɗauki alƙawari ba wai ka ɗauki ka yi zikiri ranar ka ga dama ranar ka ga dama babu ba wannan shine hikiman ɗariƙa duk kwanan duniya sai ka yi sai ka yi bayan na tasbihi sai ka ƙarawa kanka kana safiya kana yammaci to yanzu za ka iya samun akwai mutumin da zai yi kwanaki akwai mutumin da zai yi kwanaki bai salati wa annabi ka kuwa ai ai amma ba abin da ya dame shi sai neman duniyarsa yanzu a cikin musulmai za ka samu musulmi ɗan shekara hamsin ɗan sittin wallahi ka ce bambanta maka menene zikirin Allah ne ya salati wa annabi wallahi bai gane bai sani ba ba zai iya bambanta maka wannan shine saboda bai nemi sanin ba duniya kawai aka shagalantar da shi akwai mutumin da har yanzu musulmi ne bai san sallah ta wuce shi ya rama ba kuma musulmi ne kuma ya shiga duniya ya san ko ya san abubuwa a cikin duniya amma bai nemi sanin Allah da wannan ba wanda kawai in sallah wanda ta samu ko shi da yi yawa ba ruwan shi da wai ya rama babu eh akwai mutumin da duniya ce a gabansa daga safiya zai wai mai imani ne shi zai yi sallan asuba sai a zara ya yi la'asar ya yi magariba ya yi sha ya shiga neman duniya saboda kar a takura mar duk akwai wallahi kuma a cikin musulmai to wannan me za ka iya gaya masa shi kawai yana kare duniyansa ne kare duniyansa kagan ka zo tsakanin wayannan ai sai ka ga tsakanin ma ya kai sama da ƙasa mutumin da daidai gane irin wannan a rayuwarsa ba to kaga ba fonda ba foundation to duniya haka ne yawancin tsarin 'yan boko haka ne duniyan kawai ake gina maka amma Allah to ai yanzu ko ko iyayen mata zaka ga an ce mutum ya nemi yayi karatun boko abin da suke pursuing sai ka ji an ce a sashi a makaranta sai ka sun ce ai wanda ya samu ma ya isa wai abin da ya samu na arabiya ya ishe shi ya ci gaba da bokon kawai saboda a ka masa duniya lokacin da duniyar za ta samu uban ya mutu ko uwa ta mutu ko kuma su samu duniyar su kijin tausayin iyayen saboda ba su sake wa Allah ba sun shirya su akan duniya ne kuma yawanci duk wanda aka yi duk yawancin wanda suka tsaya akan bokon 'ya'yansu ba addini kuma musulmai za ka ga ba sa tausayin iyayen matansu su ne komi nasu daga yayansu ya matansu in aka yi nasara mai zumunci zai riƙe uwar zai riƙe yan uwan uban in aka yi nasara amma ba za ba duk lokacin da za a zo wajensu don an riga an ɗauke shi a wajen Allah kuma su suka taimaka abubuwan kuma an tafi gurin da ba za a iya dawo ba an riga an ƙare Allah kiyaye Allah nan dai shi ne yawa ko da ya tsufa Allah nan dai shi ne yawa kuma annabin dai shi ne ko yaya ne annabin shi ne Allah rufa shiri Allah ce muke wakala ubangiji ya ce faskuru ni askurkum ku ambace ni ambace ku ku ambace ni ambace ku faskuru ni askurkum kenan duk lokacin da kace la ilaha illallah to abinda zai kasance abinda zai ka kira Allah a gaban mutane ne in ka kira Allah gaban mutane ne ka ce la ilaha illallah to sai Allah ya kira ka a gaban mala'iku sai ce wani ya ambace ni misali harisu ya ambace ni duk lokacin da ka kira Allah la ilaha illallah idan kuma yanzu na ya ambace shi ni kadai a cikin zuciyana ba wanda ya sani amma na ambata Ubangiji zai ambace ni daga shi sai shi. Haka fa zikiri yake. Duk lokacin da kake son ka yi magana da Allah ka kira Allah, ka ce la ilaha illallah zai yi magana da kanshi. A take a lokacin. To wanda zai yi magana da kai shine kake kauce masa? Allah ya kiyaye. wakala ya ce alabi zikirin layi ta mainal kulubu da zikirin Allah ne zuciya take samun natsuwa wakala ya ce uskurun laha kasiran kwamaci Allah da yawa la'allakun tuflihuna shi la'alla a wajen Allah isbati ne la'allakun tuflihuna hakika za a ce ba watakila ba ba watakila ba uzkurullah kasiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ba watakila za ku tsira ba a haƙiƙa da ku tsira shi Allah ba la'alla saboda maganarsa waƙala ya faɗa innal muslimina wal muslimati kaga ya fara ma daga matakin musulmai na biyu din matakin menene ne ka shiga musulunci to me matakin farko na biyu imani ne ai to sai ce to wa zakirin Allah kasiran wa zakirati sai ce addallahu lahum magfiratan wa ajran azima kaya wannan an kawo maka an cika maka ya zamo duk wanda yake son ya koma wajen Allah lafiya to yi da yi mu'amala da Allah lafiya kuma ya zauna da shehanai za a zauna lafiya Allah ya rufa muna ce sai gobe insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wa la hatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari miqdari al-azim salatan tamlu al-azala wal abad az-zamana مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا حي يا أحد سبحان ربك رب العزة الحمد لله فاتح يا رسول الله